إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu albarka barkamu da arzikin halara wannan majalisi na karatun Alkur'ani mai girma tare da fassara akan fahimtar magabata majalisin da ke wannan masallaci na Juma'a na tunawa da malaminmu na sunna a Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ji kansa da rahama. masallacin da yake nan anguwar kasuwar kaji a cikin garin azare karamar hukumar katagum jihar bauchi najeriya yau muna yammaci na goma sha tara ga watan ramadan shekarar hijira alif da dari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya zo daidai da takwas ga watan maris watan uku miladiya shekara dubu biyu da ishirin da shida muna karatu a cikin suratul hijir mai albarka a cikin wannan sura jiya mun tsaya kan aya ta tamanin daidai insha Allah ta'ala za mu ɗora daga kan wannan aya zuwa yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu iko kamar yadda aka saba akwai takardu da sukan zo wanda mukan bi na addu'a a yi addu'a na tambaya kuma a yi karambani gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki ya yassare. To yau kuma cikin gaggawa na manta littafin nawa gida, wanda kuma takardun suna ciki. Don haka tun da tafi da gidanka ne, to tun da na bar littafi na bar takardu. To cikin rufin asiri dai in Allah ya daban bar karatu ba. Ba dai littafi kan na bar shi. kuma ba zai yi wa a ce yanzu a ruga gida a je a ɗauko littafi ba da haka masu takardu sai su yi haƙuri musamman masu tambayoyi amma masu addu'o'i tun da na karanta akwai waɗanda suke neman a yi musu addu'a saboda matsala ta jinya akwai masu matsala ta tarbiyyar ‘ya'ya akwai kuma masu matsala ta damuwar rayuwa akwai masu matsala ta haihuwa akwai masu matsala ta jarrabawa 'yan makaranta ne akwai masu matsala irin ta wajen aiki Allah maɗaukakin sarki ya san bukatar kowa wasu sun hada da ɗari biyar wasu da dubu ɗaya wani kuma da babban riga amma ta marayu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya shiga lamarin kowa Allah ya inganta mana rayuwarmu marasa lafiyarmu Allah ta'ala ya ba su lafiya waɗanda suke da matsala ta auratayya ubangiji Allah ta'ala ya kawo musu sauki muna roƙon Allah maɗaukakin sarki waɗanda suke kan haifuwa Allah ta'ala ya sauke su lafiya waɗanda kuma suke da damuwa ta bashi ko ta matsalar matsuguni muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya hore musu ya kuma yassare musu ya ba su matsuguni wadda yake mara shi'umci mai albarka Allah ya sanya mana albarka cikin sana'o'inmu da kuma ayyukanmu kuma ubangiji Allah ya amintar da mu daga dukkan tsoro ko a gida ko a kan hanya ko a jeji ko a wurin sana'a Allah subhanahu wataala ka ba mu kyakkyawa a nan gidan duniya kamar arzikin kyakkyawa a gobe kiyama ka datar da harshenmu akan faɗan daidai abin da yake kuskure ne ba da nufi bane ubangiji Allah ka gafarta mana sannan gabanin mu ci gaba da karatun zan ɗan yi tsokaci tun da dama ta samu a daidai wannan lokaci yau sha tara ga watan a, ramadan wasu suna ɗauka cewa gobe an shiga goman ƙarshe wannan lissafin wahami ne wahami ne ba za a ce masa kuskure ba ma wahami ne wani ne kawai calculation ɗinsa ya bashi wrong ya fara yada irin wannan sai kama kwakwalan wasu sai lissafinsa ya rikice musu don haka wasu tun yau suka shiga itikafi da nufin za su yi itikafin goman ƙarshe wasu kuma yanzu haka sun shirya sallar dare an jima kaɗan akan za su fara sallar dare ta goma ƙarshe idan akan lissafin cewa gobe goman ƙarshe ne wannan wahami ne amma idan akan cewa watan azumi ne don haka kawai zai shiga itikafinsa tun yanzu ba hana ba ko zai yi sallar dare ba hana ba amma in goman ƙarshe ne to sai jibi saboda yau sha tara ga wata ne ishirin kan tana cikin tsakiya ne ko tana cikin abinan ko tana cikin ƙarshe yau sha tara ne tsakiya ta cika to ta za a samu lissafi ya koma gobe a ce goman farko ai tsakiya bata cika ba ga wanda ya san lissafi akwai gidan ɗaya akwai gidan akwai gidan goma akwai gidan ɗaya akwai gidan goma akwai gidan ɗari don haka ishirin ɗin idan aka yi biyu ai sufuli ake sawa wannan sufulin yana nuna maka cewa gidan wannan gidan bai fara aiki ba an gane ko? so daga sha tara sai aka rubuta maka biyu biyu ta cika kenan amma abin da ya biyo bayan sufuli abin da ya biyo bayan biyu shine sufuli shine biyun ba ta tsallaka ba idan aka yi ɗaya a bayan biyu to shi ne ta tsallaka ke an gane? don haka yau daren ashirin ne ba daren ashirin da ɗaya ba mai shiga itikafi yana da lokacin shiga itikafi guda biyu ba zaɓi ba ne lokacin ne yadda ya zo a sunna hawa biyu lokacin shigan asalin shiga masallaci shine kafin faduwar rana na gobe saboda in rana ta fadi to wannan yinin ya kare yinin goman tsakiya sun kare wannan daren kuma na goman ƙarshe ne to idan za ka yi itikafin goman ƙarshe to ana bukatar ka fara daga daren daren kuma yana farawa daga faduwar rana zaka kafin rana ta fadi kana masallaci shine ka shiga goman karshe cif cif rana ta fadi maka a masallaci abinda aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa idan yayi sallar asuba yana shiga itikafi ba ana nufin sai yayi sallar asuba ne lokacin ne ya zo masallaci itikafi ba a'a annabi alaihi salatu wassalam idan zai yi itikafi yana buga tanti ana buga mashi tanti a masallaci wanda zai shiga so idan ya je sallar asuba sai ya shiga wannan tantin sai ya shiga wannan wannan wannan dan shinjam shine al-mu'takaf shine mu'takaf wurin da yake itikafi a ciki saboda idan annabi alaihi salatu wassalam sai zauna ya itikafi a sarari bai buya ba ba za a bar shi ba za a bar shi ba za a ta zuwa ɗiban ilimi ne amma in ya shiga wani wuri ya buya duk wanda ya zo aka ce yana ciki ai ba zai ce ya fito ba kuma ba zai ce sai ya cusu ya ji ya shiga ya same shi ba aƙalla ajira ya fito sallah to ita ce hikima to na shine mu'takaf to nan ne yake shiga bayan alfijir amma asalin shiga itikafi kafin faduwar rana ne to mai shiga itikafi zai shiga masallaci kafin faduwar rana na gobe sannan haka sallar dare ta goman ƙarshe ita ma tana farawa ne daga gobe ba daga yau ba daren gobe shine an shiga daren goman ƙarshe wasu suna ƙara samun wahami goma suke irgawa ai ita goman ƙarshe tana iya zama goma tana iya zama tara in ta zama tara to Allah ya mata hukuncin goman ne tunda aka ce mata al'ashrul awakhir ba wai kai ne zaka irga kanka goma ba shari'a ce ta sanya watan haka in ya zo 29 to wannan taran sune goman ƙarshen ɗaya ba za ta hana ba za ta hana a ce musu goma ba a hukunci na shari'a jama'a an gane idan ya cika talatin kuma to goma cif cif kenan a kirge a haƙiƙa in bai cika talatin ba ya yi tara goma a hukunci in ya cika talatin goma a haƙiƙa shi kenan to idan ka fara daga yau sai ya cika talatin za ka yi sha ɗaya kenan Allahu ta'ala alam akwai zakka ta shiga asusun marayu a akawun kuɗi sun shiga naira dubu ɗari da hamsin daga Alhaji Nura Usman a Nur Cosmetic. To Allah ya ƙara arziki, Allah ya ƙaro kasuwa, ya ƙara albarka, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya kyautata bayanku. Allah ya ji kan Alhaji Usman ya gafarta masa ya masa rahama. Alhaji Usman fasinjan mu ne a wannan wajen. Alhaji Usman duk shekara yana waccar kofar. Yana waccar kofar tun ba kujera. har da Allah ya jarabe shi yake da kujera yana nan a wurin yake zaune kuma idan aka tashi daga tafsiri galibi sai mun gaisa amma bana babu alhaji usman ubangiji Allah ka gafarta masa amin Allah ka sa ya huta amin jinyar da yayi fama da ita ubangiji Allah ka sa ka fara ci a gare shi amin kokarinsa da yayi ta yi na addini masallaci dai masallaci sallah darasi karatu Ubangiji Allah ka sa rubutaccen aiki ne a wajenka, ka sa tabbataccen aiki ne a wajenka karɓaɓɓe, Allah ka sa yana cin gajiya yana cin moriyar aikinsa cikin kabarinsa. Allah ka kyautata bayansa, Allah ka kyautata bayansa. Allah in tamu taso ka sa mu cika da imani. Mu da muke raye Allah ka ƙara mana lafiya da ƙarfin imani. Iyayenmu Ubangiji Allah ka ƙara musu lafiya, ka ƙara musu aminci. kara musu tsawon kwana a cikin imani wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu ka ji kayin su ka yafe su ka sa mutuwa ta zama hutu a gare su Allah ramma za mu ci gaba da karatu daga fadin Allah ta'ala wa laqad kazzaba ashabul hijr al mursalin na'am na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون كما يلد جيا muka fara karatu akan samudawa da Allah maɗaukakin sarki ya shiga batu a kansu bayan mutanen annabi shu'aibu mutanen madiyana Allah maɗaukakin sarki ya ce wa laqad kadzaba ashabul hijr al mursale hakika ashabul hijr su nemi abota wannan ruga da ake ce mata al hijr mutanen wannan waje wanda su ne samudawa hakika sun karyata manzannin Allah wannan waje jiya mun yi karatu a kansa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tokaciya akan wannan waje a yi hattara ba wajen tsayuwa ba ne ba wajen hutawa ba ne ba wajen ɗebacewa ba ne ba wadda Allah ya jarabe shi da zuwa wannan waje to ya samu ya gitta da wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum ya je wajen ma ya yi ƙoƙari ya zama yana kuka in bai yi kukan ido bai yi kukan zuci in duka biyu sun gagara to lalle ya samu ya murmaza ya bar wajen don kar abin da ya same su shi ma ya same shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya nannaɗe kansa ya wuce da sauri ya zaburar da abin hawansa har ya bar wannan waje ya umarci sahabbansa waɗanda duk suka yi garaje suka yi amfani da ruwan wajen suka dama kulli ko kuma suka hada haisa ko kuma suka zuba a gora ko kuma suka tanadawa dabbobinsu duka su zubar da abin da suka ɗauka ruwan wannan waje ba ruwan ɗauka ba ne ba ruwan sha ba ne ba a amfani da shi saboda wuri ne wadda Allah maɗaukakin sarki ya saukar da masifa a wajen an rawaito sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu shi ma haka yake duk wurin da ya san cewa an halakar da al'umma irin kufayin samudawa ko kufayin mutanen annabi Lutu ko kufayin adawa ko kuma har ma wajen da aka saukar da tsuntsaye masu tattasun wuta na ashabul fil a makka sai da ali aka ce baya tsayawa a wajen wucewa yake yi kuma da sauri in yaje irin wannan waje wucewa yake da sauri saboda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku samu ku wuce kar irin abin da ya same su kuma ya same ku a sannan kuma mun yi bayani akan yadda Allah madaukakin sarki yace sun karyata manzanni tare da cewa annabi salihu suka karyata a lokacin su domin shi aka turo musu amma Allah ce sun karyata manzanni saboda karyata manzo guda daya daidai yake da karyata gaba ɗayan manzanni saboda sakon da duk suka zo da shi shi ma da irin sa yazo ba bambanci tsakanin sakonnin su haka in an karyata daya an karyata sakon sa idan an karyata sakon sa to an karyata sauran gaba daya inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun Allah ce lallai wannan millar ku ce addinin ku ne addini guda ɗaya ni kuma ni ne ubangijin ku sai ku bauta mani jiya mun yi batu akan wannan sai Allah madaukakin sarki ya ce wa atainahum ayatina fa kanu anha mu'ridin wa kanu yanhituna min aljibali buyutan aminin fa akhadathum sayhatu musbihin fama aghna anhum ma kanu yaksibun Allah ya ce wa atainahum ayatina kuma mun ba su ayoyinmu fakanu anha mu'ridin sai suka kasance masu bujirewa daga ayoyin namu ayoyin da Allah subhanahu wataala yake nufi anan wato ayoyi ne ko aya ce wacce ta shahara ta naqa taguwa da aka ba su kuma aka kafa musu dokoki kuma wannan taguwa ba a ba su ita ba sai da suka nema qalu innama anta minal musahharin ma anta illa basharun mithluna fa'ti bi ayatin in kunta min as-sadiqin suka ce da annabi salihu lalle kai fa kana daga cikin matsafa tsafi kake yi ma anta illa basharun mithluna kai ba kowa bane face mutum ne irinmu yaya za a turo mutum irinmu a ce shine annabi kuma in zai yiwu a ba wa mutum annabi mu bai sa ba a ba mu ba a unzila alaihi zikru min bainina a unzila zikru alaihi min bainina yanzu mu muna nan din a ce shi aka bawa aga hasada kenan eh idan reni ne suka ce shi mutum ne don me aka bashi girman kai kenan idan suka fara cewa to muna nan din aka bashi hasada kenan wannan kuma duk halaye ne na waɗanda suka yi taurin kai wa annabawa ba ka raba su da girman kai ba ka raba su da hassada muna nan ɗin a tsakanin namu inda ana ba mutane laula nuzila hadal qur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim ga can waɗanda muke ganin in har za a naɗa su ya kamata a naɗa, a zo a naɗa wanda ba mu zata ba kaji ko su suna ganin in za a tambaye su akwai wanda suke ganin shi ya kamata a bawa kamar kai ne yanzu idan mai girma gwamna ya yi ciyama ko ya yi kantoma sai ka gato ya za a bawa ne ko in kai za a tambaya wa ya kamata a garin nan a ba ciyaman ƙarshe kana da ra'ayinka to mai girma gwamna shine mulki yake hannunsa ya za ka yi a sai ka bi wasu ma haka suke so Allah ya yi me yasa ba a yi shawara da su ba sun ba da sunayen wanda za a ba annabawa. Allah ya ce, Ahum ya ƙusi muna rahmat rabbik, su ne suke raba rahamar Ubangijinka ne. Nanu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati duniya. Allah ya ce su ma rayuwarsu mu muka kasafta musu sai a zamu shawara da su cewa ga abin da zamu shi yasa cikin suratul qasas Allah ta'ala ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yafta ubangijinka yana halittar abin da ya ga dama kuma ya zaba abin da ya ga dama ya aika don haka zancen cewa me yasa ya zama mutum bata taso ba me yasa su ba a ba su ba bata taso ba shi Allah ya zaba shi ya ga damar ya bawa amma suka ce ma anta illa basharun mithluna kai ba kowa kake ba face mutum ne irin mu fa'ti bi ayatin to ka zo mana da wata aya in kunta min as-sadiqin inda gaske kace malaman tafsiri sukan yi bayani a daidai irin wannan gabar cewa samudawa sun zaɓi annabi salihu ya ƙirƙiro musu ya zo musu da taguwa taguwar kuma ta fito daga dutse kuma kar ta fito sai an taru eh idan ka isa abin da muke so ka yi ka zo mana da taguwa mai rai wasu ma suka ce mai ciki da ciki wadda ta kusa haihuwa da ranta ta fito tana tafiya dutse ya ɓare ta fito daga dutse kuma sannan in za a yi hakan fa ka tabbatar kayo gayya muna nan eh malaman tafsiri suka ce kuma aka yi hakan aka taru jingim a ƙaton dutse da suka nuna a nan suke so annabi salihu ya yi sallah ya roƙi ubangijinsa sai dutse kawai sai ya ɓare sai taguwa sai ta fito da cikin kuma lafiyar ta sumul suka ce kai tsafi ne tsafi su salihu an iya eh kawai sai suka fara karyatawa To shi sa nan da Allah ta'ala ya ce, Atainahu mun ba su, ishara ce zuwa ga abin da suka nema. Mun ba su abin da suka nema na aya. Shi sa da suka ce, Fa'ati bi ayatin in kunta minas sadiqin to ka zo da wata aya, ka zo da wani darasi, ka zo da wata mu'jiza, wani wani wani abinan wata hujja mai ƙarfi da za ta kama hankali cewa kai da gaske kake an aiko ka a matsayin manzo kawai ko sai Allah ya bashi sai ce to hadihi na katun ga ta nan taguwar da kuke nema laha shirbun wala kum shirbu yawmin ma'lum wala tamassuha bi su'in laha shirbun ga taguwa nan za ta ci za ta sha mashayarku ɗaya rijiya kaza nan ne gurin shan ruwanku ita ma nan za ta rika sha jarrabawar da Allah ya yi muku da wannan taguwa wannan taguwa Allah ce kayan Allah ne ba ta wasa ba ce ba wata taguwa da ta tsuguna ta haife ta ba barbarar wani raƙumi wannan taguwa ce min indillahi ku mai da hankali ta musamman ce don haka za ta je ta kan rijiya ran da za ta je shan ruwa ranar ta ne ita kadai sannan washe gari kuma ku ne masu sha laha shirbun tana da ranar shan ruwanta wala kuma shirbu yaumin ma'alum kuma kuma kuna da ranar shan ku kowanne yana da yaumin ma'alum tana da rana sananniya kuma ranar ku sananniya ga time table ga time table daga saman saman bakwai wala tamasuha bi su'in kuma kar wani a cikin ku ya ankare ta kar ku taba ta da wani mummunan abu ko duka ko kora ko wata keta ko wata mugunta ba ruwan ku ku batta ita Allah maɗaukakin sarki ya hore ta za ta tafiya ne a garin nan ta ji yadda ta ga dama ta yi abin da ta ga dama kar kowa ya kula ta ba dabbar kora ba ce ba dabbar ɗaurewa ba ce ba dabbar ankara ba ne kuma ba ta ba ta amfanin kowa bace ba ta Allah ce kaga wannan jarabawa ce masu taurin kai a jarabe su da wannan a ce ka su taba bayan dama suna ganin ta tsafi ce eh shi sa a cikin suratu ash-shams Allah ta'ala ya ce idhin ba'atha ashqaha fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa tuqiyaha fa kadzabuhu ka gani sai da aka samu hatsabibin garin wanda yake kowa rashin mutunci a gari yana iya alkafura akan komai suka ce ba wanda zai iya farma wannan taguwar ta saluhu ya yi mata fata-fata kamar wani shi ne ake Allah ya ce da ashkaha ai ashkal karya wanda a garin ya fi kowa rashin mutunci tantiri suka ce ba mai iya wannan taguwar suka ce a yanka ta ce kar ku taɓa kar ku kowa ce za ka yanka ce a'a kai ba ce a'a kai sai aka ce a nemo wane wane zai yana zuwa aka ce ga abin da ake tsara wannan taguwar ta ishe mu ta salihu ya ce me ake da bukata aka ce a yanka ta ce an gama an gama Annabi Salihu ya ji labarin an yi mitin za a yanka taguwa. Faƙala lahum Rasulullahi shi ne Annabi Salihu. Manzon Allah Salihu ya ce da su na katallahi in fa shi ne attahzir. Na katallahi ina ji muku fa, ku nisanci taguwa Allah. Wasu ku yaha, sannan ku nisanci harkar shan ruwanta. wurin shan ruwanta da ranar shan ruwanta ku nisanta kar ku taba ta ku kiyaye ku kiyaye wannan al'amari fakazzabuhu suka je kar fa aqaruha kawai suka yanka ta to shi ne kaji wani yare a qur'ani duk alqur'ani babu irin sa fa dam dam alaihim rabbuhum bi dhanbihim me kama da wannan sai dai kaji an ce fa kubki bufiha hum wal khawun ya Allah madaukakin sarki ya darkace su bi dhanbihim sanadin zunubin su fasawaha Allah ya labelin kasar kuma wala ya khafu uqubaha ba abin da zai biyo baya Idan mun yi imani da wannan abu? Mun gaskata wannan labarin? To me yasa ba mu da kirki? Me yasa ba mu da kirki? Akwai barawo, akwai mazinaci, akwai mai cin hanci da rashawa, akwai mashayin giya, akwai makaryaci har yayi suna, akwai maci amana. akwai wanda baya yi wa iyayensa biyayya yana cin zarafin uwarsa iyayensa suna kuka saboda bakin cikinsa akwai wanda baya zuwa masallaci sallah akwai wanda yanzu hakan nan baya azumi kuma saboda tsabar tamkiranci tsokala Allah ba irin wanda al'umman ba ta yi amma in Allah ya ba mu labarin abin da yi wa wasu ba ma karyatawa muna yadda muna gaskatawa me yasa mu kwakwalan to me yasa aka ba mu labarin ai ba labari na bane ba dadin wawa bane magana ce ake ta gaskiya labari ne irin wanda ƙarya ba ta taɓa shafarsa ba babu ko shakku a cikinsa haka ne an yi wannan abu kuma mun karanta ayoyi biyu a baya Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce ga sunan akan hanya, kuma haka ne. da ‘yan garin da baƙi masu yawo sun san wannan abun haka ne ko ko YouTube ka je YouTube ka je ka nemi gidajen samudawa a YouTube YouTube ko to ka je ka ka nemi gidajen diyaru samud a YouTube za ka gansu akan hanya kwalta ce ma ta wuce gaskiya ne Allah ta'ala ya ce wa atainahum ayatina muka ba su ayoyinmu fa kanu anha mu'ridin amma sai suka kasance masu bijirewa daga ayoyin suka ki karba nan idan naka wannan taguwar ce ayar me yasa aka ce ayoyi wasu malaman tafsirin suka ce eh ai tunda suka ƙaryata guda ɗaya to kowace ma ba za su karba ba in an kawo dubu ba za su karba ba innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atkum kullu ayatin hatta yara wal azab al alim Allah ce waɗanda wato kalmar ubangijinka ta azaba ta tabbata a kansu ba za su yi imani ba walau ja'atkum kullu ayatin in kowace aya za ta zo musu ba za su yi imani ba hatta yara wal azab al alim har sai sun ga azaba mai radadi dan haka in sun karyata aya daya to kamar sun karyata dukkan ayoyi ne ba wata aya da za a kawo musu su yi imani da ita shi yasa a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Qurayshawa suka fara zuwa masa da challenge na ayoyi mu muna son kaza dutse ya tsage wata ya tsage mu muna so a yi kaza muna so kaza ya zama kaza safa ta zama zinare zalla marwa ta zama kaza Allah madaukakin sarki yace ta sabgasu wama mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al-awwalun ba abin da ya hana su ma mu saukan musu da ayoyin sai don na farko waɗanda suka rigaye su sun nema kuma an ba su suka karyata kuma dan me za su rika wasa da hankali kawai a rika biye su wa ataina samudan naqata mubsiratan Allah ya ce samudawa fa muka ba su taguwa da suka nema mubsiratan kuma akan idan su ta fito mubsiratan ido da ido sun ganta haka suka nema yadda suka tsara wa Allah suke so yayi haka Allah ya biye su yayi yadda suka tsara suke so ba a canza musu komai ba akan tsarin su wa zalamu biha amma suka zalunci kawunan su da wannan dabba Allah ya ce wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa dama mu ba ma aiko da ayoyin sai don tsoratarwa to in sun zo ma ba sa tsorata har za su kwanta su yanka kan su su su su su su abinan su su su huda su tsire to ai ba sa tsoro kenan don haka Allah madaukakin sarki shi ba a wasa da shi al'amarinsa baya zama wasan kwaikwayo ballantana a biye su su ta mai da addini da shari'ar annabi wasan kwaikwayo su ta aikensa wajen Allah ai wannan su watsar ai wancan su watsar kawai su mai da rayuwar wasan kwaikwayo a in hankali ya bata hankali ke nemo shi Allah madaukakin sarki da ya ambaci bijirewarsu daga waɗannan ayoyi wanda shine rasar kunyar da suka yi suka kashe wannan taguwa a bayan haka sai Allah ya yi bayanin kuma fa ni'imar da ya musu yace wa kanu yanhituna min aljibali buyutan aminin kuma fa sun kasance kafin ayat ta zo su yanka ta Allah madaukakin sarki ya musu kyakkyawa kira in an ce samudawa an musu ingarmar kira ce zarbada zarbadan mutane ne shirga shirga manya manya dukuta dukuta saboda tsabar girman halitta da Allah ya musu da ƙarfi da ya musu da dama da ya basu Allah ya ce wa kanu kuma fa sun kasance yanhituna minal jibali buyutan ai yanhituna buyutan suna fafar gidaje minal jibali daga duwatsu aminina kuma hankali kwance ko a jikinsu ko a jikinsu dutse suke fafewa ba narka shi suke ba ba kuma kawai da hannu kawai za su kankare shi kawai su fafe shi su lalace shi kawai su je su yi design a ciki su yi design da na bibiya a youtube sai na ga har wani dutse da suka fafe ma cikinsa ma suka je suka yi irin kujerun nan suka yi design na kujeru a ciki na zama suna nan ka duba ka gani duniyar yau kuma duba ka gani yan mita sun je sun shiga sun yi ta bidiyo a cikin wajen ma haka dutse suke fafewa su mai shi gida wai har a cikin a cikin a cikin dutsen ma har a zo a yi daga cikin dutsen a kankare shi a fafe shi a mayar da shi kujera da kalin zama a ciki a yi dizayin da shi ta ciki nan sama kuma gashi an fafe shi an gyara shi an masa wani tsari na dizayin shi ma na pop da dutse gidaje suke fafa a jikin dutse Allah yake aminina kuma cikin aminci Malam Ibn Kathir Allah ya masa rahama cikin tafsirinsa yace Allah madaukakin sarki ya ce aminina ai annahum yanhituna min aljibali buyutan aminina ai min ghairi khawfin wala ihtiyajin ilaiha suna yi aminina cikin aminci ba su da wani tsoro ko za su yi rauni a'a ba su da wani tsoro ko dutsen zai rubzo ba su da wani tsoro ko a'a suna yi cikin kwanciyar hankali sannan wala ihtiyajin ilaiha kuma ba su da bukata kawai kamar yadda yara suke motar sulle ne kamar yadda yara ne suke gidan kurciya akan yashi haka suke yi gida dutse ba dan suna da wani bukata ba to Allah wannan ba isa bace to ko a mu yanzu wanda zai je garin su ya gina katafaren gida ba shi ranar shiga to Allah ba isa bace ba ana yi ba wani bawan Allah aka ce da ya gina gida don ƙareren gida da bena da komai kuma gidan aka saka masa duk abin da in za a zo a shiga gidan ba za a zo da komai ba hatta agogwanni na musamman manya-manyan agogwanni masu tsada komai da akwai a gidan in zai taho ba abin da zai taho da shi sai kayan jikinsa haka iyalansa komai da akwai a gidan amma sai da aka yi shekara goma bai je gidan ba wanda suka je gidan wani lokaci suka je suka shiga gidan wani ɗan gyare-gyare ya ce wani agogo mai tsada yadda aka ajiye shi ya yi ƙura da hazo da wane ne yana nan a haka yake agogon yana nan yana aiki zir shekararsa goma kaji manya wannan ba isa ba ce ba gina wa aljanu gida ba isa ba ce sannan ka iya samu akwai a nan akwai a can akwai a can akwai a can akwai a can ba isa ba cewa Allah ya ƙara annabi daraja amin to ibn kasir yace suna fafar gida a dutse min ghairi ihtiyajin ba wai suna da bukata ba kawai wasa ne bal asharan wa bataran wa abasan kawai saboda tsabar wargi ne kawai haka a banza da wasa shine aminin din saboda tsabar saukin abun ne har Allah ya kira shi aminina kuna yi cikin aminci da ba kwa jin cewa kuna wata wahala babu wata wahala ba ciwon kai ba gajiya ba wahala wani abu ne kawai kamar dai ka buga masa misalin da yaro ya zauna akan yashi sabon yashi ya tara shi akan kafarsa ya zare yana tafi yayi gida kamar haka suke wa dutse da Allah ba ba su dama ba yanzu mu aka yi mana irin wannan damar malaya kake gani al-imam al-baydawi a tafsirinsa Allah ya masa rahama shi kuma yake cewa aminina min al-hidami suna masu aminci daga rushewa hankalinsu kwance suke fafewa suna nutsa cewa ba zai rushe ba wa naqbil lususi hakan nan hankalinsu kwance ba barawo da ya isa yahuda ba zai hudu ba wa takhribil a'da'i sannan hankalinsu kwance america ba za ta jeho makamin missile ya zo ya tarwatsa wajen ba hankalinsu kwance babu wani maki da zai iya zuwa da wani makami ya zo ya huda wajen ya rusa shi ko ya dammare shi da bom sun san ba abin da zai yi bi wasaqatiha saboda ƙarfin wajen aw min al'azabi ko kuma malam yace aminina min al'azabi hankalin su kwance cewa ba abin da zai same su na azaba li farati ghaflatihim saboda wato wato lalacewa tunaninsu saboda gafalarsu ta yi nisa au isbanihim annal jibala tahmihim minhu ko kuma azatansu duwatsun za su tsare su daga azaba don haka bari su yi su ajiye in wani abu ya taso su shiga ciki ba abu da zai faru in ma salihu ya ballo musu rikici su shige ciki to don haka cewa aminina duka wannan wato duka wannan abin fassarar wannan ma'anar za ta iya hawa suna yi hankalinsu kwance cewa Allah ba zai musu azaba ba ko kuma hankalinsu kwance cewa in sun shiga ba abin da zai faru ko me ya taso za su tsira kamar yadda dan gidan annabi Nuhu ya wannan wahamin ko yace sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma zan je zan tare kan dutse wannan dutsen zai bani kariya daga ruwan قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم ai ba ranar tsira da dabara bane babu wanda zai baka kariya yau kan daga wannan al'amarin na Allah sai dai wanda Allah ya ji kansa to in Allah ta'ala ya tashi hallakarwa dabara ba ta da rana Allah madaukakin sarki ya goranta musu a cikin suratul arafi wannan ni'imar da ya musu yace wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al jibala buyuta fadhkuru ala allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin Allah yace wadhkuru ku tuna fa id ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin yayin da Allah ya sanya ku masu maye gurbi a ban ƙasa bayan adawa, ku ne Allah da ya tafiyar da adawa sai ya kawo ku, kuma Allah bai kawo ku ba sai don mai, sai don ku kyautata aiki fiye da nasu, don ku yi nagarta, shi yasa aka kawo ku, kai da aka kawo ka, aka maye gurbinka da wanda aka halakar da shi, me yasa ba za ka cire kitse a wuta ba. wa bawwa'akum fil ardi kuma Allah ta'ala ya ba ku matsuguni a cikin ƙasar nan ya ba ku kowace irin dama tattakhiduna min suhuliha qusura gida kuke ginawa bena a farfajiyar ƙasa wa tanhituna min aljibali ko wa tanhituna aljibala buyutan sannan kuma kuna fafar kuna kankarar kuna sassaƙan gidaje a dutse haka Allah ya ba ku dama idan kun tashi za ku gina bene iya bukatar ku a farfajiyar ƙasa dutse kuma za ku iya fafa ku gina don haka ma malaman tafsiri suka ce suna shiga dutse lokacin zafi lokacin lokacin sanyi su yi amfani da gidajen farfajiyar ƙasa kuma lokacin zafi haka Allah ta'ala ya ba su dama in sun zo gina bene su gina shi a kan tudun ƙasa in sun zo ginin isa na fafa na sassaka su je su sassaka a dutse Allah ya ce fadkuru ala Allah ku tuna nemomin Allah wala ta'tau fil ardi mufsidin kar ku dinga tafiya a ban kasa kuna barna kuna ta'addanci kaga fa an gaya musu ni'imar aka ja hankalin su kuma aka hane su amma sam suka ke da suka tashi ma suka ce Allah ta'ala ya ce qalal mala'ul ladina istakbaru min qaumihi lil ladina suqifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih manyan garin suka tara talakawa suka ce ku kun ku yanzu kun yadda cewa salihu aiko shi akai qalu inna bima ursila bihi mu'minun wanda suka imani suka ce mu kan mun yi imani qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafiru suka ce to mu abinda kuka yi imani da shi din mun kafirce masa eh haka haka da haka su sun ƙi yadda sun ƙi karɓa ba za su yi ba kuma su ne suke ce masa kad kun tafi na marjuwan qabla hada da mutumin kirki muke maka zaton kafin ka zo ka fara wannan abubuwan naka an yi rashin kirki ba a wani wuri Allah maɗaukakin sarki ya siffanta irin yadda suke fafar dutse ko suke sassakar dutse da ƙwarewa ainun cikin shu'ara ya Allah ya ce a tutrakuna fi ma hahuna amini fi jannatin wa uyun wa zuru'in wa naqlin tal'uha hazim wa tanhituna min aljibali buyutan farihin fattaqullaha wa atiqu Allah ya ce, Yanzu ko a zatonku za a bar ku a nan ban ƙasar a cikin wannan ni'imar da kuke ciki? Aminin ba abin da zai faru da ku, ku ta wannan rashin mutuncin ba da zai faru a tsammanin ku za a bar ku? Fi jannatin wa uyun kuna cikin gonakai, kuna cikin bishiyoyi da idanuwar ruwa da walwala ta rayuwa, wa zuru'in ga gonakai nan da amfanin gona kuna cin amfanin ƙasa, wa nakhlin da dabinai al'uha hazim ‘ya'yansu masu laushi da tafshi. Watan na minal jibali buyutan sannan kuma kuna kankaran gidaje daga duwatsu, farihina kuna masu ƙwarewa a cikin ƙwarewa suke yi. Su shi sa idan ka duba kaga irin fafar ma za ka ga hadda wani dizayin. Domin shi mahir, shi ƙwararre, baya shan wahala wajen yi kuma idan yayi sai an tafa shi kwararre baya shan wahala wajen yi kuma in yayi to zai mai inganci kuma fi asra'i waqtin mumkin cikin kankanin lokaci shi sa Allah madaukakin sarki ya siffanta kansa da kwarewa wal arda farashnaha yace fa ni'mal mahidu ce ka dubi ƙasa yadda muka shimfiɗa ta Allah ce kai madalla da mu kwararru don haka barakallahu fikum don haka su ma Allah ya ba su ƙwarewa wajen gina gida da iya tsara design na gida an musu duk wannan amma suka ƙaryata da suka ƙaryata sai Allah ya ce fa akhadhathumus sayhatu musbihi da al'amarinsu ya kai makura Allah ya riga da ya zartar da hukunci a kansu cewa ba za su yi imani ba. Abin da ya rage shi ne ba za a ci gaba da saurara musu ba don kar a shiga kuma shafin rauni. Kana da ikon ɗaukan mataki ana takalarka, ana ɓata maka, ana maka ba daidai ba, ana ƙalubalantarka, ana in ka isa, ana zungurinka. Kuma a ta tafiya a haka ba ranar da za ka ɗauki mataki ka nuna ka isa, to wannan raunin ya yi rauni, lalacewa ta kai lalacewa. Allah ba haka yake ba. haka dole za a datse wannan rashin kirkin haka Allah ya yanke hukunci aka tsara azabarsu da tsawa tsawa ce mai ƙara ko mai tsananin wuta ta yadda wani kan ko ganin sama ba za a yi ba shi kenan sai labari Allah ya ce fa aka zatumus sayhatu sai wannan tsawa ta masifa ta tattatsun wuta sai ta far musu musbihina lokacin da suke wayar gari kaga nan ma sun yi kama da irin azabar mutanen annabi lutu musbihina lokacin da suke wayar gari su kuma can aka ce mushrikina lokacin da rana take kokarin hudowa kuma dama an ce inna maw'idahum subhu alaysa subhu biqarib da safa da da safa ne za a dauki hukunci akan su safa ba ba nan kusa take ba sai dab da hudowar rana kawai su kuma bala'in ya zo su kuma waɗannan musbihina Allah ta'ala yake da safe duk kusan lokaci ɗaya ne da safe lokacin cin kosai da shan koko fama azna anhum ma kanu yaksibun Allah ce abinda suka kasance suna aikatawa bai amfane su ba gidajensu ba su tsare su ba amfanin gonarsu bai musu rana ba, arzikin da suke da shi bai musu rana ba, ƙarfi da girman halitta da aka yi musu bai musu rana ba, domin idan Allah madaukakin sarki ya tashi hallakarwa to ba abin da yake gagararsa ba abin da yake gagararsa shine fa ma azna anhum ma kanu yaksubun Allah yace afalam yasiru fil ardi wa yanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu akthara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ardi fama aghna anhum ma kanu yaksubun Allah yace afalam yasiru fil ardi su yanzu quraysha wannan ba za su tafiya ba su kama hanyar tabuka su kama hanyar ula su ga abin da ya faru a baya fa yanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim su ga yaya ƙarshen waɗanda suka rigaye su ya kasance, kanu aksara minhum sun kasance sun fi su yawa, wa a shadda ƙuwatan kuma sun fi su ƙarfi, wa a tsaron fil arzi kuma sun fi su kama ƙasa, ƙurai shawa fa irinmu ne, ƙira ce irinmu. A halice da ka ganmun nan wani a yankwane, wani a bushe, wani kamar ka hure, wani kuma ka gan shi haka firimma da shi. wani ka gan shi lukuti wani ka gan shi gajere wani dogo wani fari wani baki yadda ka gan mun nan su ma haka suke kawai da ka iya cewa an yi su fararen fata amma su ma farar fatar ai wani dan dilin dilin ne wani kuma fari wani kaza yadda ka gan mun nan haka suke kuma sannan yawan su bai kai na samudawa ba bai kai na adawa ba girman halittarsu bai kai nasu ba baka ji wani mai barkwanci ba ya ce wai in za a ba'a da aski wai jikokinsa yake samu kamar bakwai wai ya zuba su a kansa si ta kankara sai an dare ana askin wani bai ga wani ba wai da fata giwa suke guga wai da giginya suke sakajan kwai wai ya ce da wani ba'ade ya mutu wai da aka tashi binne shi sai dai kowace ƙasa suka binne yadda ya je musu wani mai basira wani mai basira ya ce ah to ai su ma sun yi kuskure da ba su binne shi a ɗakin da ya jinya ba kawai dai manyan halitta ne amma da yawa daga cikin labaran irin halittarsu da ya zo da yawa isra'iliyat ne ma'azin Allah bi amin sultan kawai dai kirarsa ta fi tamu haka Allah ta'ala ya faɗa kuma haka manzan Allah salama ya faɗa sun kasance sun fi ƙureshawa yawa yuyuyu ne sannan kuma sun fi ƙureshawa ƙarfi saboda kirarsu sannan kuma wa asaran fi arzi sannan sun fi ƙureshawa samun dama a bankasa su ne suke da shi ma wanda aka yi ta rayuwar talauci da haka idan arziki ne da kayan masarufi da kayan alatu da damammaki na rayuwa da kadarori da mallake-mallake da isa da mallaka to irin waɗannan halittun sun yi nisa wani ci gaba ne da sai yanzu ne ma wasu masana suke cewa sai yanzu ne ma wani ci gaban yake zuwa wanda tun da sun yi shi wasu abubuwan da muke rayuwa da su yanzu na ababen more rayuwa na sauƙaƙe ainihin wato rayuwa wasu abubuwa ne da su da tintini mu yanzu da za a zo da greda greda ka ga yadda take sa wato faratinta take take take ko rushe gini ko take ɓamɓare kwalbati ko take kankarar ƙasa za a yi dryness ko take ture bishiya ko take kaza dufa yanzu mu greda ne zamanin mu Allah ya kawo mana aka yi tunanin a yi mota mai wannan karfin ta dinga irin wani abubuwa su fa da hannu suke yi hankada suke yi eh mala kuma yadda za ka san cewa Allah ya musu baiwa duk motar da za ta yi maka wannan aikin ka tambayi kudinta eh kisa da wuya ka ji an ce alhaji wani mai katafila zai yi roka zai yi trailer zai yi goma zai yi tifa zai yi kaza amma katafila sai dai a ce ma kamfani ko gwamnati to ka dubi aikin tantan ma ka san tantan tarakta kenan ko to ita ma kaga tana gagarin da yawa daga cikin masu kuɗi saboda ƙarfin da irin yadda take to amma su haka Allah ya ba su da dantsan hannunsu Allah ya ce da safe tsawa ya ɗauke su ta far musu abin da suke yi bai musu amfanin komai ba sun tafi sun bashi kuma dama Allah ta'ala ya ce inna nahnu narithul arda wa man alaiha mu ne masu gadar ƙasa mu za mu gaje ƙasa za mu gaje wanda suke ban ƙasa haka suka tashi suka tafi suka halaka ba su tafi da komai ba kuma yadda Allah ya yi ɗin nan mu dai da ya yi hukuncin ba zai halakar da mu irin yadda ya halakar da al'ummomin da suka shuɗe ba to amma ma irin ta mu halakar ta mutuwa ɗaɗɗayan ai haka ne duk abin da mutum ya tsinana baya masa amfani idan ba amalin salihun ba ne in ba imani ne da aiki na ƙwarai ba to duk abin da kai ba zai maka amfani ba don ka zo ka shahara a duniya idan ba da imani da aikin kwarai ka shahara ba haka za ka tafi ka bar shahara kuma haka za a zo a daina yayinka a manta da kai yau ina muhammadu buhari ina hotonsa sai ka nemo sai ka nemo Allah ya gafarta masa to amma dai darussa akan irin wannan suna da yawa haka za a wuce kuma baka tafi da komai ba baka tafi da komai ba kuma duk yanda kai suna haka za a zo a manta da kai duk shahararka sai an manta da kai sai an manta da kai shikenan ka zama tarihi tarihin ma sai lokaci lokaci a tuno da kai yau kafin ka ji an kira dan kabo dan kabo kullum gari ya waye kullum gari ya waye zaka ji kabo air matafiya a dawo lafiya wallahi ya zama tarihi ya zama tarihi manu da malam ɗan shekara ashirin ma bai san wannan karatun ba ɗan kabo to haka ne kawai abin da mutum ya tattala ya yi domin kwanciyarsa a kabari don tashinsa bayan kabari shi zai bi shi ya masa amfani amma duk abin da mutum ya tsinana in dai mara kyau ne to sai dai ya cutar da shi ba zai masa amfani ba Allah ka sa mu tsinana mai amfani Allah ka sa mu tsinci mai amfani Allah kai mana arzikin ayyuka na kwarai kuma ka ba mu ikon tuba a kalifukan mu kafin mutuwar mu Allah ka ƙara mana lafiya da zama lafiya da kwanciyar hankali da aminci ka sanya albarka cikin ilimin mu da fahimtar mu da dukkan abin da ka ba mu na arziki da gurin zama da iyalai Allah ta'ala ka sa mana albarka cikin dukkan abin da ka ba mu ka iya mana abin da ba za mu iya ba ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله Thank you.